بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau bi ga wata ko? shi kuma wannan rajab kenan ko? bi ga wata rajab shekara ta 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan Disamba 2025 miladiya. Ambatul Ahkam ko? To, za mu tashi hadisi Abdullahi dan Abbas. An ga wurin ko? Babu Kitabul Hajj. Bala ce wa ana Abdullahi bin Abbas hadisi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma Allah ta'ala ya jada su. قال يتي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa sun zo ranar hudu ga watan Zulhijja muhillina a cikin halin wato suna yin talbiyan su suna cewa labbaik labbaik bil hajj sun dauki kudura sun sun kudurci aniyar hajj fa amarahum an yaj'aluha umra sai manzo Allah ya umarci sahabbansa wannan yana magana wasu daga cikin sahabbansa kamar da ruwayi suka gabata wasu daga cikin sahabbansa cewa an yaj'aluha umra su mai shi ta zama umra wasu daga ciki saboda a ciki akwai shi a ciki yayi kuma akwai wanda suka wato suka zo da hadayansu kaga su bai umarce su ba amma wanda ba su da hadaya wanda shi haiba da ta gabata wanda ba su da hadaya sai yace su mashi su zama umara to wannan ba Abdullahi bin Abbas ba yana magana dukkan su ba yana magana wasu daga ciki wanda ba su da dabban hadayansu suka koro magana sai yace su mashi ta zama umara kawai fa qalu ya rasulullahi ayyul hil to yanzu wannan wani alhil kake son bi wato mafita daga cin harami wannan wato karamin fita ne ko fita baki da zai ce alhil kullu wace ku fita baki da wato kuma shi ta zama ta zama umara baki daya ku ta matu'i kuma da wannan hajjin ta ku ta zama ta matu'i ba ba kirani ko isradi ba na wanda bai zo da hadaya ba da wanda bai zo da hadaya ba zai iya juya shi sai dai yadda ya danganta da yanayin yadda ya tsinci kanshi lokaci da sauransu ya danganta kamar da na faɗa maka shi ifradi da tamattu'i da irani ya danganta da abubuwan da shi mutum ya lura da su wasu da cewa ba su lura da abubuwan ba amma dai abin da ya lura da su abubuwa ne muhimmai وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما urwa bin zubair ya rawaito Allah ta'ala ya dada su shi da babansa zubair bin al-awwam qala yace su ila shi ne ba sabi bane urwa ba sabi ne ba qala yace su ila usama bin zaid an an tambayi usama dan zaid wa ana jalisu ina zaune kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa'a ya manzo Allah yake yake yi yake tafiyansa yake wato tashi daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan lokacin aikin hajjinsa faƙala ce kana ya siru la'ana ya kasance yana tafiya ne ba wai gudu ba kuma ba kuma sauri ba musamman in yaga mutane suna in yaga akwai cincin da mutane to yana tunkuɗa ne da tunkuɗa wanda yake mai ɗan saukin tunkuɗa baya sauri saboda kame saboda kai cutar da mutane wanda ke nuna maka cewa a wajen a wannan yayin da ake aikin haji muhimmi ne yayin da mutum ya je zai aikin haji kada cutar da kowa a wajen kana yasiru al'alaq shine wato yana tsaka tsakiya wajen wajen tafiyar tasa baya sauri wai da fai za waje da fajwa amma idan ya samu waje wanda yake wato ziri ne wanda zai iya tafiya da sauri din nassa ai asra sai sauri sai sauri saboda haka wannan shine abin da ke sunna yanda ake aikin haji mutum ya zo zai yi zai ana tilmitsi tsini a wajen to kai ma sai ka zama ka zama sauki al'amari in tafiya ake a hankali ka tafiya a hankali in kuma ka samu waje da zaka dai gaggawa ba laifi ka gaggawa ba za na san sama haka yake yi Allah ana ai in bisa qasayr shine mutum ya dan shimfida ya tafiyan sa wan nasu fawqa zalika shine wato abin da ya wuce haka akwai sauri a ciki wanda kuma galibi zaka ga yanzu ana zaka wannan ana shitar da shi wani sai a taka shi mutu haka kaga wannan dole mutum a fito wannan ka'ida yana zabi aikin haji kar mu zo mu yi aikin haji zama ka je ka dawo kuma duk ka cutar da mutane eh wa ana abdullahi bin umar hadisi daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma la tala ya su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadith wada madalla ya ya ya yi wato tsayuwa wada faja'alu yas'alunahu sai suka dinga tambayar su sahabbai din fa qala rajulun sai wani mutumi yazo yace lam ashuru yace matsala ban sani ba fa halaqtu qabla an adbaha sai ne yanka kafin sai ne aski kafin ne yanka qala tace idbah tace ka yanka wala haraja babu lifi akanka ba lifi wa qala al-akhar sai wani yazo yace lam ash'ur ba Allah ban sani ba fala harsu sai ne yanka qabla an armi kafin in jifa fa qala irmi ce je kai jifarka wala haraja babu laifi fa ma su ila yawma idhin an shay'in ba zala a wani rana dai ba tambaye shi wani abu ba qaddima wala ukhira wanda aka gabatar ko aka jinkirtar illa qala sai ya ce if'al wala haraja je ka aikata abin da ka jinkirtar din wanda baka riga ka yi su ba babu laifi akan ka kun san ranar yanka ma da jera da abuwa guda hudu da zai ana bukatar jeranta ana bukatar ya jeranta yanka a afuwan ramin jamara ya jifi shi wato jifa shaidan mu da muke kira jifa shaidan da da jifa ne dai shaidan a wurin ba wai yanka mushi ake a sashi a wurin ba wannan ta zama ibada ce in bayan ya gama kuma sai kuma yanka in bayan ya gama kuma sai aski in kuma ya gama aski kuma sai ya zo kuma ya ya tsafu ifada wannan guda hudun haka ake sa jerar tasu in yazo zai yi arami in yi rami sai ya yanka in yi yanka sai ya aski in yi aski sai ya tsafu ifada wannan haka ake sa su murattab a to idan ya zama ya gabatar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu bai jera su ba to shi ne mazala nake cewa la haraja babu laifi babu laifi sabanin wasu daga cikin malamai da suka suka ce akwai laifi wasu ma suna kokarin su ce ma wato zai zo da wani fansa ba wani eh ba wani fansa ba wani ba wata fidiya da zai babu babu wani abu da zo da shi na fidiya saboda wannan hadisi hadisi ne karara wannan ke nuna cewa babu komai a kansa a wannan rana dai da abin da ya gabatar ko jinkirtar a cikin manyan aikace aikace guda hulla ke bukata wannan babu laifi a kansa insha Allah ta'ala akwai ruwa daga babu shafi mai ruwa ce ba'ifi ya kamar da babu nawawi ke cewa na'am eh a wannan aikace aikace guda hudu kawai muke magana eh ai da ba ana magana waɗannan abu a kace a kace ne eh bai taɓa zuwa ba sai me ana shi eh amma shi ba zai je ba a to ai kaga wannan wannan kamar wannan kamar ka gina mutane masallaci ne kake kuma kushe kuma sallah kuma kai baka sallah shi haji haji da haji da sallah ai abu dai ne rukunai ne ba ba ba daidai bane ai wannan sai a mishi nasiha mishi nasiha ya tafi mu yanzu nan wani lokaci ma yanzu jiya wanda muka kacu da su ai wata ayan haji muka karanta to ni da nake jan baki ina fatawa sai na fahimci ba kamar su ma fi na gani wasu yanzu sun tun taɓa a caji sun jajji ba ɗaya ba shi ba da ta haka ake haji yake su shi wani a hajin kawai yayin wani fa yana zaune ba in kana katin fa zai ga wani tankwaje kafa kana fana kawai shi fa abin a idan sai yake amma ka yi kai a katin kasan shi shi kuma wanda aka bashi labari ba ce dake nan bai je gani ba laysa al-mukhbar laysa al-mukhbar kal mu'ayyan kal mu'ayyan to ka ga kai ne kai ka san abin a aikace don haka ya je ya aikin sa ya fa alkhairi a wannan kira ba ina malama labin ya ci ba an Allah sai tambaye shi ce ya ce na baka ya baka je ba wani kasan matsalolin ne ba san tafiya shi akwai wanda shi Allah ya yi shi ba san tafiya shi ta wannan kuma a kwarai da gaske a kwarai da ga ga yanzu yanzu akwai wanda akwai wanda za ga tunda yanzu aka fara wannan budget ai din tafiya ce ya je tafiya musamman garuwa inda ake da abinci na irin Kano irin Kano sai ga a ce tafi shi ba shi tafiya shi da kamar dorayi kamar dorayi ne a ranar abokan aiki na ana magana sai suka ce wai ɗaurin ta yi lafiya ya ce a sai baka aka yaƙi muke yi to ina ina za mu tashi hadisi nawa ne باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها رياض الصالحين babi zai magana akan umarni da aka yi a kiyaye sunan manzo Allah kuma a kiyaye kuma ladabban sunna kar a tsawatar da ita wannan ke nuna maka cewa addinin musulunci mutum ba shi yawa ce yana wani abu da sunan addini kuma bai tsaya kan shirya ma'aiki ba قال الله تعالى Allah ta'ala na cewa ma atakum rasul fakhuhu wa ma nahakum anhu fantahu da abu da manzo Allah ya zo muku da shi ku karba ku yi kankami da shi ku kankamo da shi abinda kuma ya hana ku ku halu wannan shine ka'idan ka'idan wato zaman lafiya tsakanin bawa da Allah ta'ala mutakar wato Allah ta'ala zai kawo a harshen manzansa zai kawo mishi doka ya karba to ya zama lafiya da shi ba mutakar zai riga cewa shi yana da wata wasu fahimtansa yanzu ya gabatar da son zuciyarsa akan wato abin da ubangiji yake so Allah ta'ala kuma ana bautar shi da abin da yake so ba abin da shi yake so shi bawa ke so ba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ma yantiqu 'anil hawa shi annabi baya furuci bisa ga kasan zuciyarsa in huwa illa wahyin yuha da abin da kaga yayi ba wani abu bane face wahayi da aka yi masa manzala baya baya faɗa san zuciya amma duk abin da ya faɗa shi wahayi ne wahayi ne da abin da ya faɗa wannan wasu akwai magana na malamai kan wannan magana mafi inganci a da abin da gama Allah ya faɗa musamman kan shari'a to wannan ko dai wahayi ne kai tsaye ko kuma abin da ubangiji ya ganar da shi ne ba dole ne ya zama kai wai kabo da kabo ya zama wannan wahayi da aka masa wata kila shi sa ma wani lokaci mazalan in yi wani abu in bai dace ba mazalan sai Allah ta'ala sai sakar da wani abu sai ya share abu kan tasa mazalan yana yin ijtihadi a wasu abubuwa shi ma yana yin ijtihadi sai dai ubangiji yana tabbatar da shi ko ya kuma sako da aya ce ba mai da wannan hukuncin ba a yayin lokacin da ya dauke shawaran Abubakar akan yadda za a yi da asla badar ya ce da kifansa kaga Qur'ani ya sako ya share hukuncin ya ce ka sake wannan na yakin da suka yi rashin mutunci suka yi suka yi suka yi suka yi to su ma su ji abin da ake ji kuma to zalla yana yin ijtihadi wannan yana daga cikin wasu abubuwa da zaka ga musamman wasu malamai sun dan saba da sunna tabarki da sunna akan wannan dan akwai maganar ma cewa wani lokaci matsala yakan yi wani abu da za a zo a zarge shi kokuwa Allah ya zo ya zarge shi kaga shi a babu sa ka iya kira shi wanda kamar laifi ya ma Allah Allah ya zo ya zarge shi ya mishi itabi da su alqadi ya suna suna da duk sun zo wannan ayoyi da suka zo akan wannan a basa wata wallahi Allahu anka da sauransu suka dinga mishi wani tawili haka a matsala yana yin ijtihadi ya ishtihadi kuma in dai saba abin da ba shi ubangiji ke so ba sunansa laifi sai da ubangiji ba zai tabbatar da shi akan wani laifin ba zai zo ya masa fada cika ya kara yanda ibn umm maktum ya zo yana neman ya karbi addini matsala sai hankalinsa na wajen waɗancan manyan gima-gima kafiran su su musulunta sai shi ya zama wato bai ba shi kulawa da ya kamata ya ba shi ba kaga wani ai laifi ne ma Allah Allah ta lafa sako da ayan a wasa wata wallah ya ɗaura fuska ya juya baya aka faɗa ya masa don haka tun daga lokacin kuwa in ga ibn umma kutum sun matsala ya zumbur a haka wai to kaga wannan kaya na sakowa kanka ce ka wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi aka ke faɗa ya aka ke faɗa ga wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi to kaga shi kaga ana matsala hisabi Allah ta lafi cewa aka Allahu aka rima zai talaba to kaje da Allah ya baka abuwa amma me yasa kai kai kaza kaga zargi yake mashi da yana irin wani ayoyi da yawa da ma wani lokaci mara za ka gaba ba amma kawai samun harshe cewa saura ka ɗanka karkatar musu da munar da maka azaba da mu maka za na zaƙana ka zaifin hayati wa zaifin mamati kaga yanzu wannan ana ga ana ga mu shawa fa da fa mun maka kaza da maka kaza so wannan yayi annan mazana tsakanin shi da Allah ta'ala alaka ce tsakanin bawa da ubangijinsa ba ba alaka ne tsakanin wani wanda ya rasa ya zai da shi ba kawai soyayya ta riga ta ta ci ta cinye ubangiji ya rasa zai ci yadda mu za a gani ka ta da wani da ka ta da wani da wani danka kawai kaga ka rasa zaka da shi inda eh zan yi da shi haka inda yake so haka zan yi a ba haka ubangiji ke maza Allah ba maza Allah bawa ne sai ya bauta ya bauta masa shi kansa kuma in yi abin da ba daidai ba ubangiji zai zage shi sai dai ubangiji ba zai tabbatar da shi akan laifi ba wannan shine abin da yafi yake da a tabbaci a shari'a وقال تعالى الله تعالى yace qul in kuntum tuhibbuna to wannan shine ta inda galibi al-qadi ya muka malamai ke ja mishi littafin sadayi sai ya je ya dauko da maganganu irin wannan sai ya kau da kai in kun lura lokacin da muke kata a shafan ai mun ai muna yawan ishara wannan sai ya kau da kai wajen ya dauko maganganun magabata sai ya je can dauko maganganun wasu fadararru haka dai sai shi sa a wajen da kuma ka'ida ta adalci shine ka je ka dauko maganganun magabata ko da zaka dauko su sama da kalli su waye su waye sai ka dauko su ka aje su daga baya amma dai ka dauko ya zama ya zama da magana ɗaya ce to shi tun da kamar ya hana kamar shi wato ya riga ya kasa jara'a ya je ɗauko waɗannan mulkusu na magabata ya je aje su a wajen saboda ya shi ya sharaɗin littafin shi ne sharaɗin yana son ya fito da mashaban ma'aiki shi kuma fito da mashaban ma'aiki kuma shi ke nuna kuma a kawo da kai daga asalin abin da ke daidai ba ka faɗe shi daidai in ya so kuma ka mishi fasara fasara mai kyau wani kuntum tuhibbuna Allah idan kuna son Allah fattabi'uni ku bini yuhibbukum Allah wa Allah ta'ala zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku dhunubanku zai gafarta muku dhunubanku kaga wannan yana yana wato samuwa abin da aka sharadi shine soyayyan Allah to an mata sharadi ne da bin bin manzon Allah ko dai kan manzon Allah Allah ya so ka shikenan kaga kuma nan ba ce wai kai san ka Allah Allah damuwa da kai san ka ba kai kace kana san Allah ba damu da wannan soyayya ta ka ba abin da aka damu da shi shine kai Allah ya so ka kawai eh ku bi ni zan kawai Allah zai so wani shi aka damu da shi ba damu da kai kana ce kana san Allah ba dan wannan da'awa ce kowa ma zai iya da'awa wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kuna da wato misali mai kyakkyawa game da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi wal yawmul akhir ga wanda yake ya yarke fatan ya wanye lafiya da Allah ta'ala da kuma ran karshe yake fatan Allah ta'ala ya bashi sakamakon sa to akwai misali da kuma wato kamanceceniya mai kyau da zai samu daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka al'asul a rayuwar manzo Allah shine da abin da ya kawo shi kutuwa ne shi uswa ne za a koyi da shi ba ka da dama ka kawo wani hadisi matsala yayi wani abu ka ce wannan wannan waqi'atu ainin ce ko wannan khasun ne ko wani abu kamacin wannan shi yasa su daga cikin malamai suke cewa waqi'atu ainin nan da malamai wasu lokaci ke faɗa da yawa wasu malamai suna faɗa malik ma yana izina da ita amma dai wasu malamai suna cewa su ba su ba su ba su izina da wannan waƙi a shayin ba daga ci akwai irin su ibnu taymiya kamar rabatul kabir manzo Allah lokacin wannan wanda ya ba shi umar ya ba da umari cewa wato yana girma wata mata halin ta tashi daga baya da ya balaga sai ya zama mijinta baya san yana shekara kaina manzo Allah sai ta doki shayar da shi ba wai ya ta bude mishi baban ta a samu wani abu a wani waje haka ta tsaka sai ta bashe shi saboda haka sai ya zama ya zama kamar danta wannan shi ake kira zamatul kabir hadisi ne sahihi Aisha Aisha ta ruwaito kuma su Ummu Salma da sun tabbatar cewa lalle mazala yayi wannan hukuncin su Ummu Salma suka rinka ganin cewa wannan wai hadisi ne wanda yake khususiya ce ta wannan bawan Allah Aisha take bata yadda ba shi mun tafiya suna hudar irin wannan hadisai suna cewa kaga babu wani waƙi a ta'ayin saboda asali mazala kudwa da uswa ai koyi da shi to sai dai wannan ba ana magana cewa kuma kowa da kowa ne zai wannan ba ana magana yanayin wanda halinsa irin wannan halin kuma an rasa ya za a yi to sai a yi saboda ya zama shi mijin ya zama an cire mishi wannan jin kaikayin in ya san cewa ɗansa ne yanzu to wannan shine shine abin da wanda shi kuma abubuwan da suke kawo shi waje ato ainihin kamar wannan wannan wannan makahon da ya kashe ya burmama wato sadakansa wuka saboda tana tana haƙe manzon Allah manzon Allah sai ya bazata da jininta sai wani waje ato aini ne mutum zai je dauka ka hannunsa eh haka yake mutum zai dauka hannunsa ai shi ta manzon Allah bai ta kawo shi da mai dauka ka hannunsa da ma bayan an riga an yi bincike kuma an gani an fahimci abin da ya je jawo shi ne san annabi da kokarin kiyaye mataban annabi alman wato yayi wannan aikin to shi ma wannan ba za a zo a ce za a dauki dokan kashewa a kansa ba an ga dama wani lokacin an ga kusa kashi tare da shi a yi mishi tasiri amma za ce wajiya ta aini bane wajiya ta aini wannan wani lokaci ta hanyar wannan wasu lokacin malamai su sanar da wasu sunnoni gaskiya da gamsu da shi ba fala wa rabbika Allah ta'ala ya ce na rade da ubangijin ka la yu'minu ba za su imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun mai da kai mai alƙalanci a cikin abin da ya zama suna husuma abin da ya zama ya shiga tsakanin su kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita kuma su je ba su wani kaikayi a cikin hukuncin da kai ba wa yusallimu taslima sallama sallamawa sai haka yanzu haramun ne wani ya rika ji cewa ko wani wata dokar zai iya kawowa wacce take ta fi adalci ta fi kawo zaman lafiya akan dokan manzala da yana yanka hannun barawo wanda ya faɗi wannan to kaga imanin sa ne ke cin tsanarwa mutum ya ce bai da wannan dokan ba to yanzu wannan ya kawo ya shigo da wani abu cikin wani abu in ya faɗa cikin abubuwa guda biyar ya riga ganin cewa wannan dokan da yake kawo na aje a kai shi kawai a saka shi ta cancanta akan dokan annabi ya fita musulunci in ya riga ganin cewa ita ma dokan annabi ita ma ta da irin ta shirya amma dai wancan ta fi kyau kuma ya fita musulunci in ya riga ganin cewa dokan annabi dokan wancan su babu zawa daidai wa daida ciki shi ma ya fita musulunci in ya riga ganin cewa a a a ta manta annabin ta dace shi ma watan ta dace kowane aka yayi daidai kaga aka sawu kenan shi ma wannan ya fita musulunci in kuma ya riga ganin cewa shi kawai ba zai yi ba zai yi bane shi ya ya fi gaban ya tsaya yana tsaron wani hukunci na wani annabi da ya zo tun middle ages tun al-usul wasfa sau da ba girman kai istikbaran wa ibada wannan ma a ce su ya zama kafiri saboda shi kafirci ne zama kafirci yake irin na iblis amma wasu akbar kenan wannan sharrai dai guda biyar za ku ga Muhammad ibn Ibrahim al-Shafi'i ya ka kawo su a wajen yurijuna an tahakamu ila taghut mun yi magana akan wannan a lokacin da muke shahin kitabut tauhid ma Allah ta'ala ki tafa inta naza'tu fi shay'in idan kun yi musu kan wani abu farduhu ila Allah wa rasul kuma da shi ga Allah da manzon sa kaga ba ce in kun yi musu kuma da shi ga bakiya ba ba inda ka faɗa ka dai inda ake ilimi wannan kamar da na faɗa ce bid'a ce a cikin addini muna musu kan lamarin addini ko ka zo ka ce wai ka komai da mu kan malkiya zalla a ce in baka a kawo wannan wannan dokan kan malkiya ba to wai ba za mu taba yadda ba ko ba za a taba yadda da kai cewa kai ne son zaman lafiya bane ba inda aka faɗa wannan maganar ba a ce ma a koma kaga anan ana ba su abubakar karam ma ba a ce a koma wajen su ba ila Allahi wa rasulih kawai aka ce da kun yi sabani su dai magabata kawai abin da aka ce shine wato ya zama kun koma wajen manzo Allah amma a fahimtar su kar ka kawo wani fahimta sabanin fahimtar da ba da kai yanzu kake fahimta dan ba haka bai zai kowa kowa zai kawo san zuciya Allah ta'ala yana cewa wa tabi ghayr sabil mu'min kaga sabil mu'min shine fahimtar su fahimu al mu'mini wannan ko na farko ba irin fahimta da kan kala kato ba jiya abokin Musa na ga ya dauko wani hoton wani shaidani ya sa kawai yayi wani askin na dada a kansa eh kaga to kaga kai addini haka saboda Allah kun gani ko ko gani yamma shi masu suka wallahi da ya cire abin kai kace faso ne inda kaga inda kaga da ya cire hular wannan dan abin da ya sa yadda ka san rigan su da suke sawa haka da wanda ka san faso ya kuma kuma malamin addini kaga mutane ya kamata musu wannan sai sha shi yasa wai waye yake magana cewa ya ji mun yi comment ta ai wannan dole mu yi comment kuma mun nuna mu ga ba al'umma cewa ga shugaba ta kadarin ke da ta kadarin nan fa kowa ya san wani da zai tsaki addinin sa saboda Allah kwana addinin ko wannan shidani haka mutum banza irin wannan man yuti ar-rasula wanda qal ulama ma'anahu ila al-kitabi wa sunnah wannan abin da ake nufi shine a koma da shi zuwa ga littafi da sunna manzo Allah وقال تعالى الله تعالى يا من يطيع الرسول وندي الله وندي الله داء ولا طاعه الله تعالى الله داء Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki majalici wannan wace irin shiryarwa shiryarwa ta ilamin hidayatu ilmin shiryarwa ta ibada ilimi ba shiryarwa ta tawfiki da da wannan ba irshad wani lokaci eh irshadi wannan gaskiya tawfiki ne irshad galibi sai taka shine irshad wannan galibi Allah ke yi amma hidaya ta hidaya da sanarwa ta ilimi ta bangaren sanarwa ta wannan matsala yana iya yin sa saboda inda kaji an ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wala ana maganar hidayah ta tawfiqin ne amma wanda inda kaji an fada cewa innaka la tahdi ila siratal mustaqim wala kuma hidayah ce ta i'lam sanar da kai sakon Allah wannan matsala yana yi وقال تعالى لا يتفل يحذر الذين يخالفون عن امره lalle wanda suka sa'a umarnin manzo Allah su yi hankali an tusibahum fitna kada wata fitna ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azabun bardi yazo yazo shafe su wa qata ala alka ya kara cewa wa kurna ma yutla fi butikum lakum duka tunawa kuma ta yaba za Allah abinda ake karantawa a cikin dakunan ku min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikima da hikima hikima shine wato yadda za a yi bayanin ayoyin ayoyin Allah ta'ala wanda shine hadisin manzo Allah wala ayatu fil babi kathira ayoyin suka ba wannan babi suna da yawa sun tsaya insha Allah uh, الموضع na Imam Malik babu jami'u ghusl janaba ko zai zo da zai ci gaba da kawo mana hukuncin hukuncin ne na wankan na mai janaba da sauran su ne za a yi ma'amala da ita قال حدثنا يحيى شيء دندن يحيى بن يحيى الليثي yace hadathani yahya yahya ba mu hadisi an malik daga malik an nafi' daga nafi' maula bin umar kenan ana abdullahi bin umar kana yaqulu abdullahi bin umar ya kasance yana cewa la ba sa an yaktasala bi fadli almar'a babu laifi wato mace ta yi wanka ta bar ragowan ragowan wato ruwan wankan nata mutum ya je ya wanka da wannan ruwan ko ya Allah da shi malam ta kun ha'ibar mutakar ba mai haila ce ba a wujin ban ko ya zama mai janaba ne haka Abdullahi dan Umar ya fahimta shi haka ya fahimta Malik shi wannan shi ma ba a kai tsaye ke daukan wannan wajen mazhabin sa ba malamai suna da sabani akan wannan kun san suna ganin tunda shi wannan kari ne da shi wai ruwan wataƙila ruwan lokacin da yake da yake dan wankewa zai fallasa cikin ruwan ya koma sadaka sai wasu suka ji kyakkyamin ya amfani da wannan ruwa nan malamai sa da mazhabi mazhabi uku suke da shi mazhabin farko shi ne mazhabi illa abdullahi dan umar dinnan wanda yake ganin idan mai haila ko mai janaba sun yi wanka kawai shi kenan ba za a yi amfani da wannan ruwan ba da wannan shine ra'ayin imam al-auza'i da imami na kasan sham kusan tsarin malik ne ya ma dan girma malik wannan kuma shine ra'ayin al-hasan basri shine kuma ra'ayin ash-sha'bi da wasu daga cikin malamai to sai kuma ra'ayin su malik malik shi yana cewa a'a in akwai wani ruwan to makaruhi makaruhi ne shi makaruhi yake cewa mazhab makaruhi ne in akwai wani ruwan babu wani ruwan ayan bayar shi wani babu ne wannan shi ne ra'ayin wasu daga cikin malamai sai kuma ra'ayin su imamu shafi'i imamu shafi'i da kuma imamu zuhuri shi kansa imamu zuhuri wannan shi ne ra'ayinsa da kuma ruwaya ce daga imamu malik cewa kawai babu komi ana iya ma yin amfani da ruwan ba tare da wani karaha ba wanda wannan hadi wannan magana na uku ruwaya ce daga imamu ahmad shi ma wannan magana ta uku ita ce magana ta karfi so hadisi kai tsaye ne wanda imamu abdullahi dan abbas yake ruwaitowa daga khalansa maimuna tana ba da labarin cewa manzo yana yin wanka ya halatta ana iya yin wanka bi fadlil mar'a wannan kai tsaye yana nuna wato da haila ko babu haila wani ana iya yi sannan kuma manzon Allah da Aisha suka yi wanka a tare kuma ruwan ruwan na falaka ɗaya daga cikin su suna ma rige ne ya wajen ɗiba ruwan amma kaga labudda ruwan ai zai dan koma wannan kuma bai sa kuma sun zama duka ruwan ya lalata musu an ce bai kai amfani da shi ba saboda wannan dai ra'ayin cewa na Abdullahi dan Umar ra'ayi ne marzufi ra'ayi ne mai rauni malamai ba su da yawa ba su amfani da ra'ayin nasa ba wannan shine ra'ayin ahnaf shine ra'ayin shafi'iyya kuma riwaya ce daga imamu ahmad kuma riwaya ce daga imamu malik cewa dan kawai mutum na da haila ko janaba yayi wanka ya aje ruwan ai ruwan baya bai samu janaba shi ruwan baya samun haila ai bai fata ruwan ba wannan shine magana mafi inganci kusan mu a mazhabin ma mu abinda muka fuka kata zuwa gare shi shi kansa wankan janaba ko da misali mutum ya je ya ɗauko sabu da niyan wanka jaraban ya sa sabu ya rinka wankewa haka dan kawai kumfa ya ko yana ɗan komawa ciki duk wanda zai ci gaba da kansa ba kawai a kansa ai ruwa baya ɓaci saboda wani abubuwa ruwan rafi duka duka bai yi irin wanda ruwan rafi ma kumfa yake yoshi ma duk bai yi irin wanda ba dan ya shiga wani abu ya shiga ciki ba ya ci aka ce ba kai amfani shi ba wani wata nan wani nan da abu da ba ya faɗi wannan fatawar aka ta aka ta ƙara maimaita wannan magana din daga baya kuma sai sai sauto yake cewa to yanzu idan ya in yi amfani da kumfan baki daya daga baya sai ɗauko ruwa mai tsaftace asali kuma kaje ka duba magana sa ba shi aka ke nufi ba ya dai dan kawai a zuwa lafiya na lura amma dai asalin magana da ake shi ne in ɗauko kumfan dan na ɗauko ruwan in kumfan na sa da ɗauko ruwan sa kumfan ya ƙara komawa cikin ci gaba da wanka na haka wanka jaraba na ta yi ko ba ta yi ba a ra'ayin su a hanaf wannan wanka sa ta yi kuma wannan shi ne ikhtiyar ibn taymiya kuma wannan mu shi ne za a kitabu talqin ne ko a ina ne dai mun yi magana mai dan tsawo akan wannan da malik ce wa haddathani an malik ya ba mu hadisi daga malik ibn anas an nafi daga nafi anna abdullah ibn umar abdullahi dan umar kana saboda ibn taymiya yana cewa yana cewa wato Allah ta'ala ya ya ce ne kawai ruwa haka bai ce wani ruwa daga cikin ruwaye a bambanta ba kawai in dai ma'anar abin ya da ma'anar shi na ruwa to kawai shi kenan za a yi wanka da shi Allah ta'ala ki talam tajidu ma'an ma'an wannan kaga nakira ce fi siyaqi annafi wannan fa yafidu al-umum sai ga shi wannan wannan yana nuna ruwa ba in dai ruwa in dai ka dauko abin za ka ce shi ruwan kumfa ba ko ruwan zobarodo ba ruwa ne kawai dai zaka ga dan ga dan wani haske haske a ciki ko ga wani dan kamu kamu a ciki ko ga dan kumfa kumfa a ciki ko ga dan ka dan ji wani dan kanshin dan sabul sabul a ciki alaman dai an dan taba in dai ba nan shi ruwa ne kuma ma kila ma haka iya ba shuka ta amfani da shi kuma zaka iya wanke abu da shi to kawai zaka iya wanke wanke shinka da shi ko da wani tsaki na kari wannan shi abu da mutum yana lamana ma banda har lokacin da muka yi wani shirki ma a mutul hakam sai muke kanta a yanzu sahibi yawwa wa da sani an malik an nafi an abdullahi bin umar kana ya'rafu ya kasance yakan yi zufa fi tsobi a tufan sa hujin biya da janaba kuma ya sallafi sai sallah a cikin sa wanda ke nuna cewa zufan sa daban kuma janaban sa daban ba abu wani alaka da da wannan sai mu tsaya nan insha Allah So. جامع العلوم والحكم آه wancan sati muna karantawa Muhammad ya da aka kawo maganar Fudail Fadl ibn Ziyad sai ni na wace Fudail ibn Ziyad Muhammad ya ce nashi shi Fadl ne to kuma naji na duba lalle Fadl ne ni kana a lokacin da faɗa na ba dai kwanto Fadl ne bari in jara ba Fadl ibn Ziyad Abu al-Abbas al-Qattan mutum ne mutumin kirki an ce imamu ahmad har wani lokaci ya kai sallah a bayansa ba saboda ya yarda da shi kuma yana da wasu tambayoyi da ya tambayi imamu ahmad sosai a game da fatoyi da kuma hadisi da sauransu ana ruwaito ba ya bi shahara bai wajen malamai cewa shi bai zama yana da cin zarafin ɗalibansa ba shi yasa ba a san shi sosai ba amma dai malamai da yawa suna izina da abin da yake ruwaitowa daga imamu ahmad saduk ne ina ganin bari in dan dawo da katin baya haka kadan وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في رواية حنبل إمام حنبل يرويته daga Imam Ahmad cewa uhibbu likulli likulli man amila amalan ina san duk wanda yayi wani aiki yin salatin sallah ce au siyami ko azumi aw sadaqatin ko sadaka aw naw'in min anwa'il birri ko nau'uka daga cikin nau'ukan aikin kyautayi an ta kuna niyya mutaqaddimatan fi dhalika qabla al-fi'l ya zama niyya ta gabaci wannan aikin nasa fa in qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ya ce al-a'mal bin niyyati dukkan aiki sai da niyya fa hada ya'ti ala kulli amrin min al-umur kaga wannan zai zakke ma dukkan wani aiki daga cikin ayyuka وقال الفضل وقال الفضل ابن زياد ذكر متاوى وقال الفضل ابن زياد فضل ابن زياد يأتي سألت أبا عبد الله هنا تبيع أبو عبد الله هنا نفهم أحمد يعني أحمد عن النبي عن, عن النية في العمل أكن نية أيكي قلت كيف النية سين إذا مش يا يا يا, يا أيكي يكي قال سي إمام أبو يعالج نفسه يدي يجار كنسا يكوتتا يتبتت كنسا idza arada amran ya zama in yana son ya aiki la yuridu bihin nas baya nufin wato mutane da wannan aikin to wannan shine ita ita ce niyya wa qala ahmad bin daud al-harbi ahmad bin daud al-harbi yace haddatha yazid ibn harun bi hadith umar yazid ibn harun ya bada ya bada hadisin umar dinnan al'amalu bin niyyat wa ahmad jalisun ahmad na zaune ban gane ba ko wannan ahmad nabi amr bin hanbal ne ko kuwa shi ahmad ibn daud al-harbin ne amma na fi tsammanin imamu ahmad ne kusan imamu ahmad ya daga cikin dalibai zarata na yazid bin harun فقال احمد ليزيد سي احمد يتي ما يزيد يا ابا خالد يا كاي ابو خالد هذا الخناق شي محمد يتي ناشا يتي خناق da wata ma'ana alkhinaq ne bil kasr alkhinaq in ka ce alkhinaq shine kamar wani igiya da ake zargu da shi ake zarge zarge wuyan dabba to shine alkhinaq kamar anan shi shi wato shi Ahmad yana ce ma yana ce ma shi Yazid ibn Harun da yake cewa dukkan dukkan aiki sai da niyya sai ce hadal khiraq wato dukkan niyya ta zarge dukkan ayyuka ta riga ta zarge ma dukkan ayyuka ta riga ta zagaye shi ta zarge shi saboda haka babu wani aiki da ubangi zai karba sai da abin shine al khiraq saboda haka dukkan aiki da mutum zai yi sai ya zo da niyya wataƙila kuma ya zama ya zama alkhunaq alkhunaq in alkhunaq ne zama kamar wani abu da zai zama ya shaƙe mutum haka saboda wahalan wahalan ayyuka din amma wannan ihmal din marjuh ne a wajena ne na faɗa mana alkhinaq in yake magana shine wato niyya ta zarge dukkan aikace aikace da mutum zai yi na alkhairi wani zai karba in ka ce alkhunaq shine wato kace ai wannan abu na da wahala kamar yadda idan wani abu ya matse ka in aka matse maka wuya zaka ji numfashin ka na da wahala to shine anan kamar ma Umar ke cewa hadha al-khunnaq yace wannan ko wannan abu ko ai da wahala ta ai niyyar ta riga ta matse in baki da ta ta rike mu sosai ta sa mu cikin wahala ba ma hawa ba zai faɗa wannan maganar ba saboda niyya ai ba ta da wahala wa ala hadha alqawli akan wannan magana ta Imam Muhammad fa qila sai aka ce taqdirul kalami abinda ake magana al a'malu waqi'atun aw hasilatun bin niyya cewa dukkan aiki jumla ta farko jumla ce ikhbariya dukkan aiki sukan faru ne da niyyar su mutakar ne ba tilas aka maka ba fa yakunu ikhbaran an al a'mal al ikhtiyariya sai zama wannan labari ake badawa akan ayyukanka da ka zaba
farallar zai kama shi a cikin lajiya daga san shi ma ba sai na biyu ba kuma har kan zama da gama na ruwa da shi ne na mutum to zaka tafi kamar to asibiti za ta fi asibiti za ta fi a ta ina su da yawa su zan tafi ya to to ana ƙara sauki Allah ba shi lafiya eh Allah Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya tawarin kenan yana zaune yana rayuwa mai inda ba ya mutu ba zai daina ga jarabawoyi ba kana zaune sai ka ga yau yana lafiya gobe ba lafiya wani lokaci jarabawa mai wahala Allah sa ku jarabawa Allah ba da lafiya wa ala hada ce fa yakunu ikhbara an al a'mal al ikhtiyariyya sai zama anan wannan inam al a'mal bin ya tana ba da labari akan aikace aikace da bawa ya zaba ba tilas aka masa ba annaha la taqawi illa an qasd min al 'abid cewa ba za ta faru ba face tare da niyyan wanda zai aikata din min al'amili la taqaw illa an qasdin min al'amili huwa sababu amaliha wa wujudiha wanda wannan aiki zai zama shine sanadiyar samuwar wannan aikin kuma wato sanadiyar aikata aiki din don haka mutum da ni da nazo zan yi katu da niyya ko da kuma za ku katu kuma da niyya wannan shine ina mala malam ya jumla farko wa yakunu qawluhu ba'da zalika wa ila ma likulli imrin ma nawa sai zama fadin sa da yayi kowane dan adam zai samu gwargwadon niyyarsa ne ikhbaran an hukumin shari'a shine labarin da yake bada labarin shari'a da ta farko shi labari na labari ne akan tabi'a jama'a za su yi aiki sai da niyya jimla ta biyu kuma sai zama labari na akan lada din an fahimta wa huwa anna hazza al-amili shine raban mai yin aiki min amalihi na aikin sa niyyatuhu shine wato niyyarsa fa in kana salihatan in za ta zama ta inganta fa amaluhu salihun aikin sa ya inganta fa lahu ajru ya da ladan sa wayan kan fasidatan in kuma ta zama ba ta da kyau fa amaluhu fasid to aikin sa atacce ne fa alaihi wuzru ya da alhakin aikin sa wa yahtamilu kuma zai iya zama kun ga dai yanda ake bin sharhi sharhi ɗaya ɗaya bayan ɗaya wa yahtamilu zai iya zama an yakuna taqdiru fi qawli zama taqdirin fadin sa al'amalu bin niyyati shine al'amalu bin niyyati al'amalu al'amalu salihatu wannan ɗaya daga cikin ihtimal din kenan shi kuma wannan ra'ayin na uku yana da goyon bayan hadisi al'amalu bin yar shine al'amalu salihatu ayyuka sukan zama inganta sukan inganta aw fasil ko suka zama sun baci aw makabula ko suka zama an karbe su aw marduda ko suka zama ba a karbe su ba aw mutabun alaiha ko suka zama a bazila da aw ghairu mutabin alaiha ko zama a bazila da ba bin niyyat da niyya kaga innamal a'malu bin innamal a'malu bin sai zama shi fa yakunu khabaran an hukmi shar'i sai zama yana bada labari akan hukuncin shari'a ne wa huwa anna salahal a'mali shine wato ingantan aikace aikace da muke yi wa fasadaha da kuma bacin aikin bi hasabi salahin niyya wa fasadiha gwargwadon wato ingancin aiki ne da kuma niyyar su wannan galibi yin fuka hawa haka zaku suna fasara inama labarin idan ga sun kawo inama labarin bi niyyati sai kawai su ba za su yi wa inama labarin birin ba na wasu su shiru saboda suna cewa al'amalu salihatun wa maqbula aw mutaba bi hasabi niyya wannan haka ce fuska kauli sai da kan fadin manzo Allah innamal a'malu bil khawatim aikace aikace da bayi ke yi suna tare ne da wato da me aka cika su da me mutun ya cika kaga wannan innamal a'malu mu'tabaratun bil khawatim ana izina ne da da me dan adam ya cika to kaga hadisi ya fasar hadisi wanda kuma wannan yafi akan mutun ya ta dora wasu bayanai duk da kuwa in a haka za ka akwai mace tsakanin wanda malikul mar'i mara zai zo bayani ai inna salahaha wa fasadaha wato kyautatuwan aiki ko lalacewar aiki wa qabulaha ko kuma karbuwar aiki wa adamu ko rashin karba bi hasabil khatima gwargwadon yadda mutum ya cika ni wa qawluhu ba'da zalika sai ya zama fadin sa bayan wannan ina mala malu bin niyati wa inna mali kulli mar'in ma nawa ikhbarun labari na annahu la yahsul lahu min ali min amalihi illa ma nawa wato bai samu komi daga aikinsa ba sai abin da ya niyata فإن خيرا إن يشاء الخير حسن له خير سيس أما الخير وإن شرا إن يألف شر حسن له شر سيس أما سكمك شر سا وليس هذا تكريرا محبط أما فك فهمته wannan ba wai mai mai aka yi ba baki da zalla aka yi ba jumlatul ula na jumlan farko fa innal jumlatul ula saboda jumla ta farko dallat ala anna salahal salahal amali wa fasadahu bi hasabi niyya al muqtadiya li ijadi saboda jumlan farko a fasara nan ta biyu abinda ake magana shine ingancin aiki ko bacin aikin gwargwadon niyya ce da ta hukunta samuwar aiki din an fahimci jumlar farko din wal jumla tsaniya jumla ta biyu kuma dalat ala anna thawab al amil tana nuni zuwa ga ladan ma'aikaci mai aiki din ala amalihi akan aikin sa bi asabi niyyatihi salihah gwargwadon niyyarsa ce ingantacca wa inna iqabahu alaihi bi hasabi niyyatihi fasida kuma hukumar zai samu wato gwargwadon niyyarsa ce ba ta ciya wa qad takunu niyyatuhu mubaha za zai iya zama niyyarsa ta zama ta halalce ba ta ba ta musahabi ba ko wajibi fa yakunu al-amalu mubaha sai zama aikin sa aiki ne na halal abin da yake magana mai bayani a fasarar nan da aka yi cewa innamal a'malu bil bin niyyati cewa aikace aikace sukan inganta ne akan karbe su ne akan izina ne gwargwadon niyyar da mutumin yayi saboda haka abin da mutum zai samu ba maimai aka yi ba saboda ai zai iya zama yayin da ya zo yake wato in samu ruwa yake wawanke zama alulansa ba alula ya nufata ba ya nufaci wani abu na halal kawai shine ya samu sanyin jiki shi zama wannan niyyar ta za ta kuma zuwa ga wata abu in ko ya rike da niyyar ta zama riya ce ta ibada ko ta zama ibada saboda haka galibi ina mal amalu bin niyyati wannan watakila ya zama yana nuni da zuwa ga bangaren bambanci tsakanin ibada da al'ada wani ma likulli mar'in ma nawa shi ma yana nuni zuwa ga kuma abin da zai samu na ibada na ikhlasi na lada ko rashin lada amma shi bambancin yawwa wannan a ra'ayin nan ta biyu kenan a ina ne ma wa thawabu al'amil wa iqabuhu ladan mai aiki da kuma uquba wa salamatu da kuma kubutansa da hasabi niyyati gwargwadon niyyarsa التي بها صار العمل صالحا wanda da ita ne aikin zai zama ingantacce aw fasidan ko kuma batacce aw mubahan ko ya zama a aiki ne na halal kawai aiki ne na halal kamar wanda ya je wanka amma da ya wanka na shi aniyar sa kawai wanka ne na tabarruki na jin dadin jiki kaga ba daidai yake da wanda ya je wanka dan ya ko dan ya wato kwarar da da karansa ba wannan kaga da bambanci saboda haka wato jumla ce guda biyu kowanne sai mu tashi wa'alam annan niyya fil lugha jumla ce guda biyu da kowanne suna nuni zuwa ga suna alaka da shari'a din a wannan ra'ayi ta biyu amma da bambanci innamal a'malu bin niyyati salihatan wa fasada ya wato karba ko rashin karba shine yayin da muka bi tsakanin wannan al'ada ce wacce wannan ibada ce shi kuma ladan da zaka samu wannan kuma galibi zai kuma zuwa ga ikhlasi ne sai ba mai mai aka yi ba ila an fahimci magana na ibnu rajab alhamdulillah ana kun fahimci magana ko yawa amma in ra'ayin mu ne na farko can to sai zama wancan inama al'amal bi ne wani jumla ce isbariya ba ta da alakar shari'a wani ma kullu mir'in ma nawa ita ce ta kunshi wato lada din ta kuma kunci bambace ibada da ibada yawa ta sai mu tsaya nan insha Allah to sai wannan نخبة الفكر كو اي ايه نخبة الفكر za mu dawo baya kaɗan tun da yanzu yi magana akan su muwafaka ne da albadu da almusawa ko to wannan sai dai mu bayani dan kani saboda bayanan suna da tsawo mu dan dawo wajen al'ulu wajen fa in qalla adaduhu idan adadin marwaitan ya zama yayi kaɗan wanda suke ruwaito hadisin fa imma an yantahiya ila annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai take zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw ila imamin zai sifatin aliyya ko zuwa ga wani limami wanda yake da sifa madaukakiya ka shuba kamar shuba fal awwal na farko ne zama al-ulu shi al-ulu al-mutlaq sakakken al-ulu wa thani nabi kuma wanda zai tike zuwa ga wani limami daga cikin limamai shine al-ulu nisbi abin da na malike magana shine yanzu misali mu ce wane daga wane daga wane daga manzon Allah adadin yana iya yi yawa ko yana iya yin kaɗan sannan kuma misali muna san ina san ruwato mawatsa daga Imam Malik yanzu kaga muna da dan asali da muke da shi da muke wata mawatsan ita kanta so za a iya zuwa ya kasance adadin da nake da shi adadin da mutanen da nake wata mawatsa da ta hanyar su adadin yayi yawa zuwa ga wannan Malik din ta iya zama kuma na samu wani wani adadin da bai yawa ba to wannan aikin al-ulul nisbi al'ulul mutlaq shine wato wanda zai zama mutlaqin sa daga Imam Malik eh afwan mutlaqin sa daga manzo Allah ne zuwa ga manzo Allah ne a sake misali Malik galibi a'la asanidihi shine wanda zai ce Malik an Nafi' ibn Umar a karshe manzo mutane nawa kenan mutane biyu ibn Umar da kuma na Abdullah dan Umar Nafi' da Abdullah dan Umar haka galibi irin wannan asadidin wato shine a'la ma inda Malik fil muwatta bal min a'la ma indahu galibi na zamanin malik yana da tsakanin mutum ɗaya malik baya ruwa daga mutum ɗaya da zama kamar irin su sa'id ibn musayyib ba na tsammani kuma dai ba na manta ba ba ma yayi galibi mutane biyu ne atba'u tabi'i shi atba'u tabi'in ne ina ruwa daga tabi'ai zuwa ga manzon Allah kai tsaye kamar ruwa da yake daga zuhuri daga Anas kaga mutane biyu ne tsakanin shi da manzon Allah to kuma ana iya samu kaga ruwaya da yake daga Nafi' daga Abdullahi dan Umar ruwan sai je wata sai je ruwaito daga Az-Zuhri daga Salim daga Abdullahi dan Umar daga manzo Allah dan tsakanin su mutane ne kenan mutane uku daga Zuhri Salim Abdullahi dan Umar to kaga yanzu wannan shi isnadin da yake ruwaitowa daga Nafi daga Abdullahi dan Umar isnadi ne ali bin nisbati ila isnadihi an Az-Zuhri an Salim ibn Abdullahi ibn Umar an Abdullahi dan Umar so wannan mutane uku ne wanda mutane biyu ne kuma shi haka zalika kuma yafi akan ruwaya da zai ci zai ruwaya daga Abu Zubair al-Makki daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas kaga wannan mutane uku ne tsakani wanda kuma mutane biyu ne tsakani to aka wannan shi al-isnad al-ali al-ulu al-mutlaq kenan to ana iya samu kuma isnadi wanda yake ba al-ulu al-mutlaq al-ulu nisbi zuwa ga wani limami daga cikin limamai kamar Shu'ba kamar Malik kamar Al-Thawri da sauransu ya zama adadin abin da nake ruwaitowa daga shi malikin adadi ne kaɗan ko da ba adadin adadin marwaitan da zai wuce zuwa ga manzo Allah din bayan shi malikin sun yawa an fahimta eh za su zo yanzu zai fara ba shi zai fara ba da magana almuwafaqa in dai an fahimta sai mu ci gaba da magana almuwafaqa eh yawa yanzu misali ruwayan da nake yi da nake daga Malik adadin magana mu ce mutane takwas ne sai na je na samu wani malami wanda shi ya yi shekaru da yawa ya yi shekaru da yawa ya ya samu malamai da yawa sai na koma ina yin riwaya mutane shida kawai to kaga yanzu wannan al'uluwun nisbi ne bin nisbati ila malik riwaya da nake riwaya da nake da motsa daga zuwa ga imam malik riwaya da nake yi ta wancan ai su shida ne kawai su takwas ne kaga na dan sauka ita kuma riwaya da nake yi daga shi ta ɗayan malamin nawa da na same shi yayi shekaru da yawa shi kuma mutane shida ne kaga na dan na dan hausa ma to wannan shi al'uluwun nisbi eh shi al'uluwun nisbi ko da watakila idan na tsallaka zuwa ga malikin kila isnadin da zan ruwaito daga malikin ya zama yayi yawa zuwa ga manzon Allah to ba shi ake izina ba ana izina zuwa ga wannan isnadin da ya tike zuwa ga malik adadin ya mutane da suke tsake ruwaito wa na hadisi zuwa ga malik ya yawa ko bai yawa ba in bai yawa ba shine al-ulul nisbi in yayi to ya zama na samu nasu kenan bi ghadin nabar akan adadin da nake da shi ruwaito zuwa ga manzon Allah an fahimci wannan eh amma wannan ya fito yawwa duk da wasu wuraren mutu kadimu daga bacin damu da wannan asali abin da aka fi damuwa da shi al'ulul mutlaq da kuma suna damuwa da shi ne saboda yawan duk yanda jama'a suka karanci haka an fi sa ran ba ai kuskure ba galibi zaka ga yanda wani lokaci jama'a ke ta canza magana magana ce na asali a ce misali ba a ce shehu usmanu ya taba sanya abdullahi ya rubuta raddi ga mutanen gabas wato yana maganan wannan mutanen maiduguri mutanen bar to shi kenan wani tashi yake cewa sai ya zo sai ya caccanza magana har a koma ma shehu usmanu ya ya wannan misalin ba zai yi ba magana dai za a same ta akwai wani misali da wani ba wanda taɓa kawo ba misali ne na kasa tunawa magana ce wanda za ka aka dinga bayan wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo sai ya zama magana daga baya bayan wani lokaci an canza ta baki daya ba a san yadda shi wancan yarwaje ta ba to sau me kawo wani shi capital wasfat in wasu na sun yawa yanda ya faɗi ta daban wanda ya faɗi ta daban wanda ya faɗi ta daban wanda ya faɗi ta daban wanda ya faɗi ta daban wanda ya faɗi ta daban don haka sai kowa yanda ya faɗi ta sai gaba a canja wata magana din to wannan shi sa galibi suke sa al'ulu sanad na ta ba al'ulu to ala ta ba karancin wannan galibi al'ulu mutlaq ana ake samun wannan sabanin galibi wanda ke damuwa da al'ulu lisbi wani lokaci duk wannan duk da daga baya mutu akhiru sun damu da shi su shiga suka shiganta da shi ba kuma ba kuma yin hajar na cewa ba kuma shine abin da ya kamata ba
an ce da lafazi wala ta'u to wasu sun karanta da sama kamar misali wannan kenan a wannan wajen tasrifi ne ake kawo wannan banda shi ma akwai wasu hadisai da shu'uba shi ma yayi wannan kura-kuran wani ruwaya bil ma'ana wanda ya ce je ruwaito sai ya dan canza in ya canza ya ruwaito da ma'ana sai ya canza ma'ana wannan daban shi wani abin da muke magana shine a wani lokaci sai ga sakon asali an canza sakon asali an canja wataƙila mu yanzu misalin misali da na kawo aka ce shi Usmanu ya ce Abdullahi ya raddi ma mutanen Borno sai aka koma maka baki dai labarin kai yadda ya zo maka shine aka ce shi Usmanu ya je ya je ya je can Borno su yi muƙabala kaga ba haka abin ba a halin lafi labari yake sun zo sun ce don bai da mata da maza ya ce abdullahi ya musu raddi haka yake ya musu raddi za ka maka samu raddin nashi a cikin tafai an ba da labarinsa irin su tafi wal da sauransu da su yin fakon da su to shi kenan sai da sai wani ya zo ya ce ya fara cewa a shehu ma shi yayi ba abdullahi ba kaga ya canza ma'ana sai wani ya zo ya ce a shehun faɗa ya musu ba ya zage su sai wani ya zo canza ce shehun zuwa ya yi takana sai tashi ya tafi haggar har can Borno ya ba shi ya zauna a kujera ce a zo a muƙabala kaga muƙabalan akwai ta tunda dai an faɗi dalilai a cikin baituka amma kuma ba wai tashi aka aka tafi wajen can ba aka ce za a kaga ya canza labar sai aka daga nan sai a ce sai ka koma ana cewa to ina ma ya zauna wani kujera ya zauna sai kuma daga baya kaga ta labar ya canza daga baya saboda me saboda kasafin wasu asalin labarin akwai ta akwai shi labarin amma kuma an canza mata yanayi to wannan shine abin da suke magana al-ulul mutlaq al-ulul al-ulul nisbi sai ka cewa wa fihi al-muwafaqa shi yana magana kan an-nisbi din an-nisbi al-ulul nisbi ana samu al-muwafaqa tare da shi al-muwafaqa wa huwa al-wusul ila shaykh ahad al-musannifin shine ka samu wani wani mawallafi kamar bukhari da muslim misali sai ka je ka samu malamin su da suke ruwaitan wannan hadisin daga shi sai kai kai ka je ta hanyar wannan malamin min kai da tsariƙi ba ta hanyarsa ba ba ta hanyar in yin sari in ka ce za ka rawaito ruwaya hadisin daga bukhari ne bukhari daga qutaiba ibn sa'id al-baghlani shi kuma qutaiba daga malik kaga zaka zama ka ka ka ka dole ta hanyar shi ka bi to sai zama kai ka rawaito wata ruwayar da ka rawaito wata ruwayar sai ka haɗu da bukhari ta hanyar qutaiba ba ta hanyar bukhari ba ta hanyar malamin sa an fahimta to wannan ka kayi muwafaka da shi ka dace da shi almuhim dai abin da yake magana shine wato mu je Imam Bukhari ya rawaito ruwaya sai rawaito ruwaya daga Imam Malik misali amma ta hanyar Kutaiba kaga mutum ɗaya ne daga zuwa ga Malik to ni ma sai in tazo in zo in rawaito wannan ruwa hadisin zuwa ga malamin malamin Bukhari shine Kutaiba din Ibn Sa'id al-Bakalani amma ba ta hanyar shi wannan malamin Bukhari ba inda na rawaito ta hanyar Bukhari kaga na sauka amma kawai sai na rawaito kai ta hanyar shi wannan Kutaiba kaga yanzu na dan na yi sama da wannan shine abin da ke magana wannan shine muwafaqa ai fa wafaqtuhu fi shaykhihi sai kuma al-badl al-badl huwa al-wusul ila shaykhihi kadhalika shi yanzu ba zan je wajen malamin malamin ba malamin mawallafin ba zan je wajen malamin malamin sa misali da na tafi da shi bukhari ke ruwaitowa daga utaiba daga malik ni kuma sai in ruwaito shi ba ta hanyar kutaiba din ba ta hanyar alqanabi daga Malik kaga na canza anabi da na canza Qutayba da anabi kaga wannan albadal ne to wannan shine wa huwa al-wusul ila shaykh shaykhihi yaje wajen malamin malamin sa shi yace ya canja ya zama ta hanyar da shi Bukhari ke ruwaita wannan hadisin ba ta hanyar shi ne ko nake ruwaita ba amma amma kuma duka mun tike zuwa ga Malik daga baya yawwa to wannan shine al-badal sai al-musawa ko وهو استواء وهو استواء عدد الاسناد من الراوي shine wato ya zama adadin isnadin da muke rawaitowa daga shi wannan rawin yayi daidai ila akhirih ma isnad ahad al-musannifin yayi daidai tare da shi adadin su masu ɗaya daga cikin masu ruwaito littafin su kamar misali imamu nasa'i sai ya samu wani isnadi wanda yake ya sauka sosai ya zama tsakanin shi maza Allah wani mutane goma to ni ma mutu akhiri sai ta mu tsakanin matsala a wajen mutane goma kaga shi saboda ya samu zulli amma duka kashi mun yi daidai shi shi adirin malaman mu shi al-musawa al-musawa wa fihi al-musawa ko to mun faɗa al-musawa sai kuma al-musafaha wani lokaci aka samu wannan misali kaga kaman adadin abinda wasu wasu masu rubutu suka ruwaito adadin sai ya zama wani dan bayan su da yawa yanzu kamar wani lokaci za ka kamar imamu at-tabari ko imamu bahawi su ruwaito wani hadisi wanda za ka sun dace da adadin mutanen da imamu bukhari suke ruwaito ba kaga duk da su suna baya da su imamu bahawi ɗari da goma ya rasu kaga imamu bukhari kuma ɗari biyu da hamsin da wani abu kaga ba za ka haɗa su ba tsakaninsu akwai tazara sosai kuma kusan duk malaman bukhari malaman bukhari shi a sahawin da su da shi da su babari da su ibnu khuzaima ko da wani ibnu khuzaima ba amma duk su rike su wasu daga cikin su ba to sai ya zama su ma da suka yi asali wato wannan abin sai suka ruwaito da adadi irin na bukhari me yasa ma me yasa ake samu haka shine in an samu wani malami da ya tsawon shekaru in ya tsawon shekaru sai wani shi ma sai ya ba su dama sai su ruwaito ruwayar da isnadi wanda ke ali yawwa yawwa wani lokaci ana samun hakan sai kamar alhadafani ɗalibin imam malik ne to ya yi tsawon shekaru sosai ya da motsa motsa sai daga cikin motsanan da ba su da kyau ya da ya da kuna kuma ya cin motsa sosai kuma ya da daga baya ya samu matsaloli ma a haddansa za ga yan baya sun buƙaci su yi ruwaya ta hanyar sa ne saboda tsawon shekaru da yi saboda wani yana ba su dama sai samu sinadi ali duk da kuma an san kurakuransa ya samu matsala daga baya can kashe kashe al'amarinsa to wannan shine kusan al-musawa sai kuma al-musafaha wa huwa al-istiwa ma'a tilmidhi dhalika al-musannif shine wato mu daidaita da dalibin shi wannan mawallafin littafin mu zama mun daidai da shi da ni da shi da ni dalibin duka muna riwaya kai tsaye daga wannan wa huwa al-istiwa ma'a tilmidhi dhalika al-musannif to wannan shine musafaha sai mu tsaya ana wa yuqabilu ulubi aqsamihi al-nuzul zai magana kan kuma al-nuzul daga baya insha Allah wannan dai kusan duk za ku ga da yake natijar sa kaɗan ne ko kusan yanzu ba wani abin nan insha Allah idan muka zo kan wannan gabar za mu kawo al'amsa ta tsiya sosai saboda galibin imamu zahabi imamu ibnu almisi a cikin shafan za ga suna suna yawan kawo cewa wannan ga mawudu da ya ruwaito wannan hadisi in wasu muka ruwaito fa wafaqnahu bi ulu ko kuma fa waqa alana fi hadha alhadith minhu badalan za ka suna kawo wa insha Allah za mu kawo al'amsa ta tsiya muka zo kan wannan gabar sai ku ƙara bi sai bayani ya biyo ba ya fito fili insha Allah na'am جابر الصادق أنا كانت مو تابعين محمد الباقر شيء تابعي شيء تابعي أنا رواية لقى جابر كيتعي جعفر هنا رواية لقى بابنسا محمد الباقر لقى جابر حديث الحج قال يكون سي إمام مالك لشي جعفر الصادق ده شاء الله مكان هدى الله بام نادى أبن المكسلة الله يأتي من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ارسل الى القاتم الى الهير ارسل الى تنقل دكان شر على تبتدى دكا دكا بكا الدين على تلا بيا والقاتم الى الهير وانا باس لا فلا لا باس لا بيا وانا با على ديت باس متي على تلا يا سا فرنجي فرنجينيا على تلا يا بار سوقي على بار سوقي وانا باس لا بيا على تلا يا باس لا بيا على تلا يا من البركه عليمم تلا يا من البركه بالتاشم Allah ya mana albarka iyalanmu baki da wanda suka yi mutu tun daga zamanin Adam zuwa yanzu Allah ya ji kansu Allah ta Allah ya cire ta mu in ta zo سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين نعم ايه قرية قسي